ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء أما بعد أيها المؤمنون يا عباد الله اتقوا الله ربكم وراقبوه في جميع أعمالكم مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه أيها المؤمنون يا عباد الله لقد جاء الإسلام بما فيه بناء المسلم على الأكيدة القويمة والإيمان الراسخ والثقة الكاملة والثقة الكاملة من الله وحسن التوكل عليه على الله جل في علا والبعد عن الأوهام والظنون والخرافة ونحو ذلك من التعلقات الباطلة قال ربنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال ربنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أيها المؤمنون يا عباد الله ومما يتنافى مع هذا الاعتقاد والثقة بالله وحسن التوكل عليه جل في علاه الديرة فإنها من أعمال الجاهلية وهدي أهل الضلال والباطل وهي اعتقاد مبني على الوهم والخرافة والظنون الكاسدة الفاسدة قال ربنا قالوا إنا تديرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون الديرة يا عباد الله سوء ظن بالله ومجلبة للأوهام والظنون واتباع لخطوة الشيطان وخلل في الإيمان والاعتقاد وضعف في ثقة بالله والتوكل عليه ومجلبة للشرور والآفات ولهذا عباد الله تكاثرت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم تحذيرا منها ونهيا عنها وبيانا لفساد التعلق بها ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا ديرة ولا هامة ولا صفر وهذه كلها من ظنون أهل الجاهلية والتعلقاتهم الباطلة وأصل الديرة عباد الله عند أهل الجاهلية تعلق هؤلاء بحركة الطير وأصواتها وهيئاتها فيتشاءمون من بعض أصواتها أو بعض حركاتها أو بعض أصناف الطير مما يجعل مما يجعل الواحد منهم ينثي عن حاجاته ولا يقوم بمقصده عند حصول هذا التشاؤم له جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أعمال أهل الجاهلية التي كانوا يصنعونها قال كنا نتدير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنه أن يحذر المؤمن بالله الواثق الواثق به جل في علاه وأن يسده ما يهجم على على قلبه من هذا التطير لشيء يراه أو يسمعه فلا يصدنكم أي عن حاجاتكم وجاء في صحيح وجاء في سنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الديرة شرك الديرة شرك وما منا إلا وهذا من قول ابن مسعود ولكن الله يذهبه بالتوكل فيا عباد الله توكلوا على الله جل في علاه وتركوا التشاؤم والطيرة نعم يا عباد الله هذه مجردة التعلقات الباطلة وقد تعلق في القلب فإذا سد المرء عن حاجته فقد وقع في باب من أبواب الشرك وضرب من ضروب الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان أيها المؤمنون يا عباد الله وخطورة الديرة على العبد إنما هي عندما يكون لها تأثير في سلوكه وفي عمله لهذا جاء في حديث صحيح في مسند وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الديرة عن حاج من حاجة فقد أشرك أو أي وقع في باب من أبواب الشرك لكن المسلم الواثق بالله إذا عرض له شيء من ذلك لم يلتفت إليه ولم يبالي به ومضى في حاجته مستعينا بالله متوكل متوكل عليه قال عليه الصلاة والسلام من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك قالوا يا رسول الله وما كفارة ذلك فقال صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدكم اللهم لا خير إلا خيرك ولا دير إلا ديرك ولا إله غيرك وهذا حديث صحيح أيها المؤمنون يا عباد الله والديرة عندما تكون مسلكا للإنسان أي يعتني بها ويهتم لها ويبني عليها كان حينئذ سبب شر وبلاء سبب شر وبلاء عليه ولهذا روي ابن روى ابن حبان في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ديرة لا ديرة والديرة على من تطير وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم والديرة على من تطير أي أنها عندما تكون مسلكا للمرء تكون مجلبة للشرور عليه عقوبة من الله تبارك وتعالى له وفي هذا الباب باب التحذير من الديرة يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا عدوى ولا ديرة ويعجبني الفعل قالوا وما الفعل قال الكلمة الطيبة عباد الله الكلمة الطيبة حين يسمعها المؤمن هو ماض في حاجته تحدث له في نفسه سرورا وغبطة وفرحا وحناء وهي من مقتضى الطبيعة والفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى عباده التي فطر الله تبارك وتعالى عباده عليها فهي لا تضر المؤمن وتبعث في قلبه سرورا ونشاء ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل ويسر به صلوات الله وسلامه عليه لكن ومع ذلك يا عباد الله لا ينبغي للمرء لا ولهذا ومع ذلك يا عباد الله لا يبنى المرء عمله وسيره في مصالحه على الفعل على الفعل الذي سمع فإنما فإنه إن فعل ذلك دخل في ضرب من ضروب الطيرة المذمومة المنافية للتوكل على الله لكنه إن سمع ما يسره يسر بذلك ويمضي في حاجته بنشاء وهمة وثقة كلها بالله واعتماده له تبارك وتعالى رزقنا الله تبارك وتعالى جميعا التوكل عليه أجمعين أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوكل عليه اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين ألا وسلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan ka ‘yan uwa lalle yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ne abin bautar mu shi ne wanda halice mu shi ne ubangijin na farko kuma shi ne ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka zaɓe shi ya zamto kuma masoyinka wanda ka wakilta shi akan wahayin da kai gare shi ya isar da shi zuwa ga al'umma ya ɗora al'umma akan madaidai a wato tafarki madaidaici ba wanda yake kaucewa tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda yake halakake ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa gaba ɗayansu ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba bayan haka ya ku yan uwa ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku lura ku kiyayi Allah tabaraka wa ta'ala a cikin dukkanin ayyukanku lura ta wanda yake da yaƙini yake da tabbas cewa ubangijinsa yana sane da shi yana ganinsa kuma yana jin duk abin da yake yi ya ku yan uwa hakika musulunci ya zo a cikinsa wato akwai ainihin gina aƙida kyakkyawar aƙida mai ƙarfi ga ainihin musulmi da kuma imani wanda yake tabbatacce da kuma samun wato dogaro ga Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata aya yake cewa duk wanda ya dogara ga Allahu tabaraka wa ta'ala to Allahu tabaraka wa ta'ala ya ishe shi lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine mai isar da komai kuma shi akan komai da ka sani shi mai iko ne a wata aya yake cewa ka ce ba abin da zai same mu sai dai abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya kaddara shi a gare mu Allahu tabaraka wa ta'ala shine bajibincin al'amuran mu kuma gare shi ne ainihin masu imani suke dogaruwa ya ku mu'minai abinda yake kore wannan tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala shine wato ainihin canfi wanda aka san shi da suna a larabci addiyara shi canfi yana daga cikin ayyuka na ainihin mutanen jahiliya kuma ainihin hanya ce tabbatattun mutane kuma wato imuwa ce tasu da kuma kirkira na ƙarya da kuma mummunan tunani daga ainihin mutanen jahiliya da musulunci ya zo sai ya ɓace wannan Allah tabaraka wa ta'ala a wata aya yake cewa suke cewa lalle mu mun wato mun canfa ku Allah tabaraka wa ta'ala yace mun aiko musu da mutane guda biyu idza arsalna ilaihim ithnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursalun qalu ma antum illa basharun mithla mithluna wa ma anzala arrahmanu min shay'in in antum illa takdhibun suke cewa ku din ma Allah tabaraka wa ta'ala ya aika wasu al'umma manzanni guda biyu sai suka karyata su sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya karfafe su ya karo ɗaya na uku sai suka ce to ku dinnan sanadiyar ku nema muke samun rashin ruwa da kuma fitintunu shine suka ce lalle mun canfa ku sai Allahu sai suke ce da wannan annabawa din idan ba ku daina da awa ta ainihin tauhidi ba kira zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala ba lalle azaba mai raɗaɗi za ta same ku daga gare mu sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce sai waɗannan annaba suke ce da su ai abin da kuke camfar mu da shi camfin yana tare da ku ne yanzu dan an muku wa'azi kawai lalle ku dinnan mutane ne waɗanda suke ƙetare iyaka ya ku bayin Allah camfi mummunan zato ne ga Allahu tabaraka wa ta'ala ainihin kalmar aqiyara an same ta ne saboda mutanen jahiliya abinda suke yi a daɗin wato shine sukan yi camfi ta hanyar tsuntsaye idan mutum ya ji kukan tsuntsu da daddare ko ya ji kukan mujiya ko ya ji kukan wani kalar tsuntsu sai ya ce fitina za ta faru a gidan nan ko wani zai mutu ko na makamacin haka ko kuma idan mutum zai yi tafiya yadda suke lokacin jahiliya sai mutum ya zo kan bishiyar da tsuntsaye suke kwana da asusu ba sai ya zo ya firgita tsuntsayen idan tsuntsayen suka yi yamma wanda shi kuma ya kudurta idan sun yi gabas to tafiya din nan akwai sa'a idan suka yi yamma sai ya fasa tafiya domin ba su yi gabar ba idan ya dawo washe gari ya tsoratar da su suka yi gabas shikenan sai ya tafiya ce akwai sa'a to daga nan sai aka sa wa ainihin kalmar tasha'un kalmar diyara da kalmar adair wanda adair kuma yana nufin wato tsuntsu alƙur'ani da ya zo sai ya zo da ainihin wancan usulubin da suke kiran canfi da shi na kalmar addiyara sai allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa ƙalu ɗa'irku ma'akun lalle canfinku yana tare da ku saboda haka musulmi ya canfa wani abu ya ce idan kaza ya faru to kaza ne zai faru akwai sa'a ko kuma babu sa'a to wannan shi ne canfi shi kuma canfi yana kore dogaro ga allahu tabaraka wa ta'ala ne saboda haka allahu tabaraka wa ta'ala ya haramta yin canfi annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito hadisi da gare shi yake cewa la adawa wala diyara wala hamata wala safar babu maganar adawa a ce wani mai ciwo zai iya shafa wani idan ya ga dama ko kuma cuta za ta iya tashi daga wani ta tafi jikin wani Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu wannan sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama karka yadda ka canfa cewa wani zai iya shafa mun ko kuma wani zai iya raba mana cututtuka din Allah tabaraka wa ta'ala shi yake da wannan kadai wala diyara hakanan babu maganar wani canfi wala hama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun babu maganar kukan mujiya wala safar babu kuma maganar cewa watan safar akwai sharri a ciki duka wannan wahami ne na ainihin jahilai annabi sallallahu alaihi sallama ya faɗi wannan hadisi yana mai kore wato ya faɗi wannan magana yana mai kore ainihin itikadi na mutanen jahiliya domin su sukan canfa ainihin kai kawo na tsuntsaye da kuma kukan tsuntsaye din da kuma yanayin siffar tsuntsaye din idan suka ga bakin tsuntsu su ce kaza zai faru ko in sun ga farin tsuntsu su ce kaza zai faru duka wannan ba aiki ne na anishin cikin musulunci ba ya zo a cikin sahih muslim hadisi da aka rawaito daga muawiya dan hakam sulami Allah ya kara masa rada yake cewa shi wato muawiya ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wasu ayyuka da suke yi lokacin jahiliya sai yake cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yin camfi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai shi wannan canfi din wani abu ne wanda dan adam zai iya ji a cikin zuciyarsa amma lallai ku lura kada ka yadda abin da ka canfa ko abin da ka ji a zuciyarka wataƙila ko kaza ne shi yasa kaza ya faru ko tun daga ka kaza kaza zai iya faruwa ko da ya ɗarsu a cikin zuciyarka annabi sallallahu alaihi wasallam yace karka yadda haka din ya hana ka yin wata bukata da ka sa gaba domin idan ya hana ka bukatar da ka sa gaba to ya zamto ka yarda da canfi kenan ka aikata canfi amma ko da abin ya ɗarsu cikin zuciyarka sai ka ci gaba da yin abin da yake gabanka ka ci gaba da yin wannan bukata taka kana mai dogaro ga Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai kama ka da laifi ba domin wannan wani abu ne wanda ya ɗarsu a cikin zuciyarka amma kai ba gaskata shi ba baka aiwatar da aikinka a kai ba an rawato daga ibn mas'udin Allah ƙara masa da yake cewa lallai canfi wato shirka ne duk wanda ya canfi to lallai wato yayi shirka malamai suke cewa ana nufin ya shiga wato kofa daga cikin kofofin da zai iya tsintar kansa cikin waɗanda za su yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala shine ma'anar hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya canfi wato ainihin yayi shirka shi canfi ya ku ‘yan uwa yana tafiyar da ainihin tawakkali ga Allah tabaraka wata'ala yana gadarwa da mutum wato wahami ɗimuwa daga ainihin cikin zuciyarsa yana kuma sanya masa wato rafkanuwa da kuma gigicewa da yin abin da bai dace ba hakanan ibn abbas yake cewa mun kasance na kasance tare da wani mutum muna tafiya sai wannan mutum ya ji kukan wani tsuntsu sai yake cewa khairun khair yake cewa alkhairi ne alkhairi ne sai ibn abbas yake ce da shi babu wani alkhairi ko wani sharri domin jin wannan kukan tsuntsu din wannan kukan tsuntsun ba zai taba kawo mana wani sharri ko wani alkhairi ba ka daina maganar cewar alkhairi ne alkhairi ne ma'ana ya ji kukan tsuntsu yake cewa mu ga alkhairi mu ga alkhairi babu wannan wato wannan a cikin musulunci hakanan dawus yana tare da wani abokinsa suna tafiya wato suna kan hanya suna tafiya sai ya ji kukan wani hankaka sai yake cewa khair ya ce insha Allah dai wato sai yake cewa alkhairi ne dai zai faru ko da wannan hankaka yana kuka sai ɗawu sai ke ce da shi wa ayyu khairun inda hala wannan alkhairi ne wannan tsuntsun yake tafiya da shi da zaka ce wani alkhairi zaka ce kaji kukan da yake yi ya gwada cewar akwai alkhairi da zamu samu ya ku bayin Allah lalle dogaruwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan ita ce mafita ga ainihin musulmi kada ku yarda wato ainihin canfi ya sa ka daina wani abu ko ka fasa yin wani abu idan musulmi ko bawa wato ya fasa yin wani abu sanadiyar canfi to wani lalle ko shakka babu wannan yana cikin hatsari wato imaninsa yana cikin hatsari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewar ya shiga kofa daga cikin kofofi na anashin wato shirka da Allah tabaraka wa ta'ala kuma shi canfi ya ku bayin Allah wato halayya ce daga cikin halayya ta anashin mutanen jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa akwai wasu halayya ta ainihin mutanen jahiliya tana nan a cikin wannan al'umma daga ciki shine yin kuka da ƙarfi daga murya idan an yi mutuwa wannan dama lokacin jahiliya ana yi annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo kuma ya haramta ya hana yin wannan yake cewa duk matar ma da take daga murya idan an yi kuka gobe alkiyama za a mai da fatar jikinta ta zamto wato kazuwa duk kuraje sa'annan a dauko wata riga tana karkiyar azurfa kuma ta fashe a sa mata saboda laifinta shine tana yin kuka da karfi idan an yi wato ainihin mutuwa na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin ayyukan jahiliya da wannan al'umma suke yi shine alfahari da ainihin zuriya ko ainihin gida cewa mu ne ainihin yan kaza mu ne masu kaza su mu ne masu kaza yake cewa wannan shi ma wato alfahari ne irin na ainihin mutanen jahiliya baya da haka kuma sai ainihin wato camfi camfi muta wato halayya ce ta mutanen jahiliya ya ku bayin Allah ya ku muminai lalle camfi yana da hatsari mai girman gaske akan wato ainihin bawa idan ya zamto camfi din yana yin tasiri a wajen wato gudanarwa da kuma ayyuka na ainihin bawa idan ya zamto camfi yana tafiya wato kana tafiyar da rayuwarka akan camfi ma'ana abin da ake nufi shine ko da zuciyarka ta raya wani abu da kake ganin cewar wato wani abu ya ɗarsu cikin zuciyarka cewar idan tun da kaga kaza ɗin nan fa za iya samun cikas ko za iya samun nasara to kada ka dogara da wannan ɗarsawar zuciya ɗin domin Allahu tabaraka wa ta'ala cikin ni'imarsa ga wannan al'umma shine duk abin da zakata suka raya Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai kama bayi da su ba sai dai in sun aiwatar ko kuma in sun furata domin sahabbai sun sha zuwa su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mu fa makan ji waɗansu ababe a cikin zakatanmu wanda yake yayi girma mu faɗa a baki mu ce mun ji kaza ko mu fa kaza muke gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da gaske kuna jin haka a cikin zakatanku sai suke cewa eh ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zalika mahdul iman ayyin jin haka din shine tacaccen imani wannan alama ce ta cewa kuna da imani shi sa shedan ma zai iya zuwa cikin zuciyar wato bawa ya raya masa wani abu ko ya rika jin ya canfa wani abu a cikin zuciyarsa amma idan yayi aiki da shi shine ya zamto mai laifi Allahu tabaraka wa ta'ala zai kama shi da wannan idan kuma bai aiwatar ba bai dakata daga abin da yake kai ba lalle ko shakka babu Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai kama shi da wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake cewa duk wanda ainihin camfi ya mai da shi ya fasa yin wata wato wata bukata tasa to hakika ya fada wato yayi shirka ma'ana ya fada cikin babi daga cikin babuka kofa daga cikin kofofin shirka da Allahu tabaraka wa ta'ala abinda yake so ga musulmi shine ya zamto yana mai amincewa da Allahu tabaraka wa ta'ala yana mai dogaruwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala kada ya juya zuwa ga abinda zuciyarsa ta raya masa na ainihin wato camfi ko tunanin wani abu ya zamto mai dogaro ga Allahu tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan hadisi sai sabai suke tambayar ya rasulullah to menene kafarar wannan din sai yake cewa shine mutum ya ce Allahumma la khaira illa khairuk wala dayar wala dairu illa dairuka wala ilaha gairuk ya ubangiji babu wani alkhairi sai dai alkhairinka ma'ana babu wanda zai iya kawo wani alkhairi babu wani tsuntsu da zai kawo alkhairi babu wani tsuntsu da zai kawo sharri babu wata mujiya da in ta zo wato shikenan wani zai mutu ko wani zai kamu da rashin lafiya duka wannan babu hakanan babu wani tsuntsu da ka gani akan wato akan ƙasa a duniya sai dai tsuntsayen da Allahu tabaraka wa ta'ala ka halitta babu wani mutum fa dai halicci tsuntsu duka Allahu tabaraka wa ta'ala ne ya halicce su kenan da kai da tsuntsun dukkaninku halittar Allah ne kaga kenan ba batun maganar cewa tsuntsun yana dauke da wani alkhairi ko wani sharri hakanan ya ubangiji babu abun bautatawa bisa ga cancanta waninka babu wannan hadisi ne wanda yake ingantacce ya ku muminai lalle shi canfi wato hanya ce wacce take mummuna shi canfi wato sabab ne wanda yake kaiwa mutum zuwa ga ainihin sharri kuma yana kai mutum zuwa ga ainihin bala'i saboda haka an rawaito hadisi kamar yadda ibn hibban ya rawaito a cikin sahihinsa wanda aka rawaito daga anas Allah ƙara masa da ke cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la diyarata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu maganar canfi a cikin addinin musulunci babu canfi yace la diyara wa diyaratu ala man tatayyara babu canfi sakamakon canfi yana kan wanda ya canfi din mana idan mutum yayi canfi sai anishin sharri ya faru da shi to wannan ukuba ce ta Allah tabaraka wa ta'ala sakamakon laifin da yayi na ainihin canfi din idan kuma yayi canfi wani abu ya faru da shi na ainihin alkhairi to shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai kama shi da laifi gobe alkiyama wannan kuma shi ma sakamakon wato canfin da yayi ne lalle annabi sallallahu alaihi sallama ya tsoratar da yawa a wannan babi na ainihin wato canfi dangane da abin da ya shafi wato a nisanci wato ainihin canfi wani hadisi hailu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kamar yanda ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la adawa wa la diyara wa yu'jibuni al-fa'l qalu wa mal fa'lu qala al-kalimatu tayyiba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu adawa cuta ta tashi daga jikin wani ta tafi jikin wani ko mara lafiya wane ya shafa wane annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu wannan a cikin musulunci sai in Allahu tabaraka wa ta'ala ya ga dama kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wai ujubunil fa'al kyakkyawan fata yana burge ni ma'ana mutum idan ya ji wani sauti mai kyau ko ya ji ana addu'a ko wani yana musu fatan alkhairi ya ce amin ya ji ƙwarin gwiwa a cikin zuciyarsa wannan addu'o'i da ake ta mana a sauka lafiya a dawo lafiya Allah ya ba da sa'a to irin wannan sauti ɗin yana annabi sallallahu alaihi yace yana burge ni wannan abu ne mai kyau wato musulmi ya ji hakan yana burge shi kyakkyawan fata amma kada mutum ya ji cewar tunda wane yace kaza ne to lalle kaza ne zai faru wani tun da ya ce za a dawo lafiya to tabbas za a dawo lafiya to lalle duk wanda ya yi wannan ya canfa wannan kuma ya ƙi yin dogaro ga Allahu tabaraka wa ta'ala wanda da shi da wannan ɗin kuma dukkaninsu halittu ne na Allahu tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce da shi wamal fa'alu menene alfa'alu sai yake cewa alkalimatu tayyiba wato daddadar kalma wannan shine alfa'al annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana burge ni a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu adawa babu wato ainihin ciruwar cuta daga wani zuwa wani ba maganar kukan mujiya a musulunci yake cewa wala nau'a wala gul babu maganar tauraro idan an ga tauraro kala kaza to bala'i zai faru annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wannan addinin musulunci idan an ga tauraro ya kai guri kaza ko ya dawo bangare kaza a ce ruwan sama za a samu saboda wannan tauraro annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan ba a cikin musulunci ba shi yasa wata rana an yi ruwa da daddare annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya samu sahabbai sai yake cewa Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce min an wayi gari waɗansu suna masu imani da ni wasu kuma sun wayi gari suna masu kafirce min sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk wanda ya ce an mana ruwa da falalar Allah da ni'imarsa to wannan shine wanda ya imani da ni kuma shine wanda ya kafircewa wato ainihin taurari wannan kuma shine halayyar musulmi na kwarai ka kafircewa komai kai imani da Allah tabaraka wa ta'ala sai yake cewa amma duk wanda ya ce mun samu ruwan sama saboda zuwan tauraro kaza da kaza to wannan shine kafirun bi wa mu'minin bil kawakib wannan shine wanda ya kafirce min ya kuma yin imani da anishin taurari ya ku bayin Allah Allahu tabaaraka wa ta'ala shi yake yin komai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la nau'a wala gul babu anishin algul wato fatalwa a ce wani ya mutu zai iya zuwa gida ya tsoratar da mutane ko zai iya zuwa gida ya sa wa'insu rashin lafiya ko ya zama sanadiyar mutuwar waɗansu a cikin gida duka wannan halayya ce ta ainihin wato jahilan farko musulunci da ya zo ya hana wannan ya haramta wannan ya kori wannan ba maganar cewar idan mijin mata ya mutu zai iya zuwa da daddare sai an bata wuka ta sa a wato a matashin kai sai an yi kaza sai an yi kaza duka wannan khurafat ne daga cikin wato ɗabi'u na ainihin mutanen jahiliya na dama ba ma na yanzu ba ya ku bayin Allah ku dogara da Allahu tabaraka wa ta'ala babu abin da yake samun bawa sai dai abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya kaddara zai same shi ya ku bayin Allah babu laifi idan mutum wato ya ji kyakkyawan sauti ko ya ji fatan alkhairi ya ji daɗi a cikin zuciyarsa ya kuma ji farin ciki ya yi maraba da kuma jin daɗin wannan fata ɗin wannan duka yana daga cikin abubuwa na ainihin alkhairi wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya halicci wato ainihin halittu a kai amma dukkanin waɗancan munanan fata da kuma mummunan zato ga Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da zai amfanar wa musulmi wato sai ainihin cutarwa wanda haka ɗin kuma zai iya kawo masa wato cikas tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah ku dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala shine ake komawa gare shi Allah tabaraka wa ta'ala ya zargi wato ainihin masu yin wato camfi waɗannan halayya ta masu camfi wato halayya ne waɗanda suke munana Allah tabaraka wa ta'ala ya zargi masu yin camfi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon dogaruwa gare shi cikakken dogaro ya ubangiji ka azurta mu da dogaruwa gare ka ya ubangiji ka mana arziki da kyakkyawan tauhidi gare ka ya ubangiji ka sanya mu cikin bayinka na kwarai ya ubangiji ka kare mu daga dogaruwa zuwa ga waninka ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala lalle kowa ya sani cewa Allahu tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halitta kuma gare shi ne kadai ake dogaruwa kuma a samu cin nasara babu wanda zaka dogara gare shi babu wanda zaka canfa ko da kai a ganin ka kana ganin an samu nasara to ƙarshe sai an samu rashin nasara ko da kuwa gobe alkiyama ne muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya ɗora mu akan daidai ya ku bayin Allah ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ku da haka a cikin littafinsa yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم هدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عليت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من آديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت من أين الدعاء قوانا سكا suke kan taimakawa ma akan sha'anin interlock na masallaci Allahu tabaraka wa ta'ala ka sakan ya musu da gidan aljanna bukatun suna alkhairi Allahu tabaraka wa ta'ala ka biya musu muna kuma addu'a ga duk wanda yake da niyyar taimakawa ko ya gaya wani ma ya taimaka Allah ta'ala ka biya wa kowa bukatun alkhairi Allahu tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya dukkaninmu wato a gidan aljanna ya ubangiji ka bamu duka ladan da kake biwa wanda ya gina masallaci domin kai mai yalwar wadatuwa ne ya Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah ta'ala ka karawa garin nan albarka da kuma zaman lafiya wannan kasa Allah ta'ala ka kara mata albarka da kuma zaman lafiya kowa da wato wanda suka mutu wanda suke nasa Allahu tabaraka wata'ala ka jikan al'umma musulma dukkanin wanda suka riga mutuwa mu kuma Allah ta'ala ka sa mu kyakkyawan ƙarshe qumu ila salatikum yarhamukumullah